الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cigaba da karatun littafin aƙidatu ɗahawiya na imamu ɗahawi mai bayani game da aƙidoji na ahalis sunna jiya mun yi gaba ɗaya inda yake cewa mu ahalis sunna muna biyar sunna annabi sallallahu alaihi wasallama kuma muna zama tare da jama'ar musulmi ko muna nisantar shazzi da saɓani da kuma rabuwa kun ga biyar sunna da kuma zama tare da al'ummar musulmi duk wanda ka tabbatar da musulmi na haƙƙe ne ka zauna tare da shi kamar yadda na ce muku je shi kuma zama dole sai an yi hankuri kamar yadda Allah yake cewa ya ayyu halladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina ku ji tsoron Allah ku zamo tare da masu gaskiya wa'an min fi musulmi gaskiya to ka gani don haka biyar sunna ya ku jama'a wajibi ne musamman ga waɗanda nake idda'a'in sunna bai yi ma'ana ba muna idda'a'in sunna amma ga sunnoni waɗanda ba su da waya aikatawa sun gagare mu waɗanda adda waya ko waɗanda muke da wani uzuri kaga su musan muna da uzuri amma dai waɗanda babu uzuri ya zan wajibi gare mu mu rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hakan ga kuma wajibin mu ne mu zanna tare da ƴan uwan mu musul duk wanda kawwa hukuncin musulunci tsakani da Allah ka san musulmi ne haƙƙi ne ka ɗauke shi ɗan uwa kuma ka zauna tare da shi wannan ba shi ya nuna wai sai wanda bai da laifi ko guda ba ai ko kai kana da naka laifuffuka iya waɗanda kake iya aikatawa ko ko ka gani kai naka shi ma yayi na da kai da shi duk ɗan neman rahamar ubangiji kuke to don me kake cewa kai ba za ka zauna da shi ba akan abu kaza wannan kan kila ma kana bisa ga wayan nafisu muni to sannan kuma shazzi abinda ashazzi shine mutum ya zama daban ga inda al'ummar musulmi sun kai kai ko ka fita daban akwai ba ko yaushe shazzi yake shazzantaka take da laifi ba shazzi inda ga inda gaskiya take kuma can al'ummar musulmi sun kai amma sai kai ra'ayi daban da nasu to shine shazzantaka wanda an laifi amma mafi yawan jama'a suna bisa ga abin da yake baya da dalili ga shari'a ga abin da dalili sun sakai ba laifi ne ko da kai kaɗai kake baka rike dalili kai tsayinka akan dalili wanda ya bi dalili ba a kira ne shazzi kun fahimta yanzu misali shari'a ta ce kaza to mafi yawan mutane ba su yin abin nan da shari'a ta ce to kai ka riƙe abin nan da shari'a ta ce yanzu ba ka zan kai kaɗai ba ko da kai kaɗai ke yi nai to nan ga shari'a kai ba shazzi ba ne misali in kuna tunowa cikin karatunmu na bulugul maram mun karanta wani hadisi na abu huraira abu huraira ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce layam na jarun jarahu an ya gari za kashe batan fi jidari kada makwabci ya hana makwabcinsa ya kafa icce ga katangarsa misali ga damana ana ruwa katangar makwabcinka ta yi rauni katangar da ta raba gidanka da na makwabcinka kila shi ya fara yin gida kai ka zo kan liƙa gare shi katangar ba tashi bace to ta yi rauni kila ta ɗan rangatsa wajen gefen gidanka sai ya nemi izininka don Allah ka yi mai hankuri ya zo ya sa itace ya tangali katanga ta kafin damana ta wuce ko kafin Allah ya hore mai ya zo ya gyara katangar ka ci ni bayan ka shiga min gida ba manzo Allah ce haƙƙi ne wajibi gare ka yi mai izini ya shiga gidanka ya sa ice tangali katanga ta haƙƙi ne wajibi shine ma'anar layam na jarun jarahu kada makwabci ya hana makwabcinsa an ya gari za kashe batan daga ya kafa icce fi jidarihi ga katangarsa ya tangal katangarsa haƙe ne to kaga abu huraira ce manzon Allah ya ce haka ko sai abu huraira cikon hadisin sai ya ce mali arakum anha mu'ridina wallahi la'armiyan nabi ha bayna aktafikum me yasa nake ganin kuna masu bijirewa ga wannan sunnar kaga ashe kenan wannan magana ta abu wannan magana ce ta abu huraira waccan ita ce iya maganar annabi sallallahu alaihi wasallama to me wannan magana ƙari na abu huraira ke nunawa ashe tun zamanin su abu huraira mutane sun ba aiki da wannan sunna in mutum yace don Allah ina so in shiga da ta ni ba yadda a shiga min gida ba kun fahimta to ganin da abu huraira ya cewa mutane gaba ɗaya sun ba aiki da ita sai ya ce musu mali arakum an hamu ardini me yasa nake ganin kuna masu bi domin inda duk Abu Hurairah karanta hadisin sai mutane su sadda kai kasa ba su son magana sai ya ce musu mali arakum an hamu ardina alhamdulillah gafarallahu lana wa lakum sai ce me yasa me ku me yasa me ni nake ganin ku kuna masu bijiriya ga wannan sunnar sai ce wallahi la'arin mai annabi ha bayana a tafikun wallahi sai na je huta tsakanin kafaɗin ku ma'ana ko ba ku so wallahi sai na faɗi don da haka annabi ya ce to ka gana abin da zai nuna muna duk jama'a gaba ɗaya ba su aiki da wannan sunna sun koma gefe abu huraira shi da an riƙe da sunna shi ko gefe guda yanzu da abu huraira yana da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma ba su da hadisi don inda suna da sun ce ai ga dalilin mago kaga iya kasu sadda kai kasa ba su ko kala kuma har wannan jawabin da ya musu dai babu amsa ashe ya nuna son zuciya ɗaya ne to yanzu za mu ce abu huraira ya zama shazzi kaga nan babu shazzi don me saboda shi rike yake da dalili to wanda an rike da dalili ko da kai kaɗai hake ko ku biyu ko ku uku saɓanin duk jama'ar garin ku nan ba shazzi ba ne shazzi shine ga inda dalili yake kuma can jama'a suke amma sai ka fi ra'ayi daban da nasu ba kawa kanka adalci ba domin yana daga cikin rashin wa kai adalci ka ɗauka duk mutane lalatattu ne duk mutane ba daidai suke ba kai ɗaya daidai rashin wa kai adalci ne duk jama'a gaba ɗaya ba daidai suke ba kai ɗaya daidai matuƙar ɗaya ba nasti gare ka su ko ba su da ba don haka duk inda jama'an musulmi sun kai mai can kun fahimta yadullahi ma'al jama'a taimakon Allah yana tare da jama'an musulmi na fatar kun fahimta to sannan hadisi ya tabbata kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ce al'umma ta ba ta haduwa akan bata la tashtami ummati ala dalalatin al'umma ta ba su haduwa akan bata don haka duk inda kaga al'ummar musulmi sun yi in dai ba nasi gare ka abin nan ya saba ba to ka tafi tare da su amma rashin tafiya tare da su ka komo kai ɗaya ko ku tsabbace ku kaɗai to wannan shine shazzantaka misali abin da ke faruwa ga ganin wata da kuma sallah da ganin wata da sallah waɗanda ke cewa a tsaya sai sarkin musulmi ya faɗi in bai faɗi ba kada a ɗauka tsakanin ku da Allah suna da dalili ko ba su dalili suna dalili dalilin su daga menene hadisai na annabi ingantattu ne ko ba ingantattu ba to tunda suna da dalili kai ma abin da kake gani dalili kuma duk jama'a sun saba maka don Allah inda za ka wa kanka adalci kana ɗaukar duk jama'a can da waɗanda na wuce da na yanzu duk sun yi kuskure kai dai addaidai in dai za ka wa kanka adalci ta gani amma rashin wa kai adalci sai ka ɗauka duk jama'an nan yanzu ku ba ku kai ɗari biyu ba ga gari garin da adda sama da mutum miliyan guda kuma duk musulmi kuma ahli sunna inda ma duk yan bid'a ne ka ba a la'akari da su yan bid'a ne a wurin ka tsakaninka da Allah ahli sunna ne duk ka ɗauka ba daidai suke ba kai ɗaya adda daidai ku tai mutane musulmi suna azumi kuna cin abinci kuna da rakun yin sallah sallawa sallah aka cikin azumi ba a sallah ba tare da sarkin musulmi ba kun fahimta kuma akwai daluluwa zai yawa hadisin dan umar na na hadisi ne hasan da sauran hadisai wa'annan nuna ɗaya an ka ga wata shugaba aka faɗa ma dan umar ya ga wata yanzu ya faɗa ma annabi don mi bai faɗa ma ubanai ba ubanai ba babban mutum ba ne ya ki faɗa ma ubanai ko ko yanzu ya zanna gida ne in dan umar ya ce na gani akwai mai cewa ƙarya haka an sanar ma dan umar da ƙarya ko cikin sahabbai dan umar babban mutum ne amma bai zanna gida ne ya kama buga waya yana cewa na ga wata ba sai ta ya faɗa mu wanda adda haƙi to zuwan da dan Umar ya faɗa ma annabi shi ad dalilin cewa ashe ɗan an gani shugaba ake faɗa ma to menene hikimar cewa a faɗa ma shugaba saboda sannan ɗaya magana ka, samun karɓuwa kun fahimta yanzu ni ce muku duk wani mallami da za ku kawo wa duk mallamai da waɗanda annan suna zambullin sun ga wata suna buga wayoyi ana bugo musu suna buga ni ce ta batun buga waya a tara musu duk jami'an duk kafofin watsa labari duka a tara musu a ce ku tai gidan mallanwa ne ku ɗauku jawabi ne ya yi hira da su a watsa don Allah Najeriya mutum nawa ka aiki da magana ta ‘Yan kaɗan waɗannan ‘yan cirarru da a tare su ɗaya za su aiki da magana ‘yan kamirinmu da shi. Amma don Allah yau da za a sa sarkin musulmi ga kawohin watsa labaru shi wanga sarkin musulmi sa'adu ba wancan da ya mutu ba wanga dai na yanzu. da za a sawo shiga kawahin watsa labarai yana ba da sanarwar an ga wata kunna jama'a ku ɗauka don Allah mutum nawa abba su ɗauka yan kaɗan abba su ɗauka to ashe shi ne shugaba to kun ji hikimar kuma cewa a faɗa ma shugaba saboda shi magana ta ya take karɓaɓɓa shi mutane ke karɓan magana ta amma duk wanda ba shi ba mutane ba su la'akari da magana ta shugaban ƙungiyar zalar jos da za a tara mai duk kahohin watsa labari ya sanarwa yan ƙungiyar nan tashi ɗaya yan izalar jos su ɗaya su aiki da magana ta daidai da yan uwa na yan izalar kaduna don gudu guda ce daidai da yan uwa na yan izalar kaduna ba su aiki da magana ko suna yi ba su yi hakan ga shugaban kungiyar izalar kaduna za a tara mai duk kawai watsa labarai shi ma yan kungiyar nan ta izala ta kaduna su za su aiki da magana ta shugaban tijjaniya da za a tara mai kawai watsa labaru ga yan tijjaniya ɗaya za su aiki mu yan izala ba ruwanmu da magana ta ko muna la'akari da magana ta ni dai in don wani shehin tijjaniya haɗi dubban ɗauka azumi akan magana don babu ruwana da shi kun fahimta kuma na san iri na suna da yawa hakan gada za a zo inda shehin kadiriya shi ma kadirawan nan da a tare da shi su ɗaya za su ɗauka sauran jama'an musulmi ba haka dai kowane amma sarkin musulmi da 'yan izalar kaduna da 'yan izalar jos da 'yan tijjaniya da 'yan kadiriya da mu 'yan salafiya da 'yan wa in ka cire 'yan shi'a su ko 'yan shi'a 'yan an ka tashi lissahin musulmi ba a sawa da su ko ana sawa da su ba a sawa da su to in ka cire 'yan shi'an najeriya su ɗaya an ba su ɗa'a ga sarkin musulmi ashe don Allah da wani mallami ko shugaban kungiya da sarkin musulmi wa adda haƙƙin sanarwar ganin wata inda adalci aka so masu yaga mutane na kumumuwa an bugo min da kuma da za a ce ka ce an bugo ma da yabo an ce ma mutane yabo sun ce sun ga da za a ɗauke ka akai ka yabo gwada mun wanda ya bugo ma baka iya gwadi nai to me abba abu gowa ai hmm me abba abu gowa je wasu na bugo mini waya wani ya bugo mini waya mallan tambaya gare mu nace to don Allah kuma ka yi hankuri kai ta shahadu ce kakka da mai tambayar ka kawai malam musu annan muna yi da abokan zaman mu sun ka ce wai kayi wa'azi ba da dadewa ba kwana kwanan nan ka ce ka ba izala ka koma dariƙar tijaniya ne ce to kai ko kace mini na ce ƙarya ce shine sun ka wani ya rantsuwa da Allah kuma wa'azin duka bai yi sati biyu da yi ba jiya fa bai yi sati ba kun kosan jiya sati na uku bai rabe na da wa'azi ko duk karatu ma gaba ɗaya in bancin wanga na marece duk dai karatu na wa'azi sati uku ne ban yi ba to sai yace wa'azin duka bai wuce sati biyu ba nace to ai wannan ba ba magabani ya kamata ka bugo ma ba inda wanda adda basira kake ba cewa na yi wa'azi ba eh ba shi ni kira ne mai wa'azi ga kunne ne shi ɗaya jiya ba ko inda duk ni wa'azi ana ɗauka ce ka ma kasar kuma ce ka ce ka sai kasa ɗin dubu ɗari in ya kawo ni zan baka dubu ɗari ka bashi mallan kenan ba gaskiya ba ce a ni ban ce ba gaskiya ba ce ce ya kawo ma kasa ba mu karyata mutum ai sai an bashi right to fair hearing ya kasa kare kai ne ya kawo dalili a irin wannan ba sai ka bugo min ba a ni ta bakin ka kawai nake son ji nace to baka jin ta baki na sai ka yi wa da nace don in walwale wa gobe ko mai wata aka yi kuma ina so in baka formula ne ko da gobe za ta faru in wani ya ce ma bello ya bai cika ce ya kawo ma kasar a simple as abcd yanzu to in kace ka buga ma bello ya ba zai yi kila ko da haka bugowa babu network ko ko da haka bugowa na kashe waya ko ma in ki dauka tunda ba kullun nika daukar waya ba ko yanzu a ka samu to ya za ka yi sai ka zanna haka nan cikin abin ga amma ga nakali da wagga da duk wata wadda za ta taho ma wanda ya ce bello ya ce ce kawo ma kasai in ya kawo kasai kowa da ya san murya bello ya ba in shi na shi kenan in kuma koyi an kai da shi kasan wannan ba murya sa bace in ya kasa kasan ƙarya ce in bai kawo ba ya ce to amma dai don Allah mallan da ya kawo ni ce to ƙarya ce ni ba inda ni taba da ɗaya rana ni ban taba tijjaniya ba ko da ɗaya ban yi ta balle yanzu in yi ta wai na ce na baɗe zala na koma tijjaniya ni ce ko sanda ni baɗe zala ai ba ni ce na baɗe zala su ƴan izala sun kace sun koran ni dawo gida ni ce to ai daga izala sun hakoran ba su kore ni daga sunna ba ni da ni rike sunna nan kofa gida na ni ta yin abita sun ka ga dama bara kuma sun kace sun mai san na ce bara ga watan uku baka ga zala sun yi wani conference ba na duniya abuja ya ce ai na zo na ce to baka ganin na hau na yau zai ce wala gaba garan na ce to shi ɗaya bai ishe ka ba ce ta ainihin ba ce abin da ya sa ban ya kawo musu wani cewa sun kai wa'azin bai sati biyu ba ni ce to wala ƙarya suka ni sati na uku ma ban koyi wa'azi ba ka gani to kaga ta haka Allah ya shiryar da mu sau mu tafi malam don haka ku bi sunna don Allah sannan ku zanna tare da ƴan uwanku musulmi duk wanda ka san musulmi ne musamman ahli sunna to a yi hankuri sauran abubuwa kowa na da nashi shortcomings duk musulmi duk mutum dan tare ne ba wanda ya cika goma Allah dai adda kamala in duk ba Allah ba ba kammalalle bane akwai inda ya kato sai a yake mai na kasan nan ina fatar kuma kuma a yi mai nasiha mai in mai gyara ce in mai gyara ce ya gyara shine zamantakewa in ka ce duk wanda adda wata nakasa ba za ka zauna da shi ba to ba za ka zauna har da kanka ba don kai ma kana da taka nakasa ko baka da kasawa to Allah ya shirye da mu sannan ku yi anniya da shazzi duk inda al'ummar musulmi sun kai ku yi can tare da su matukar dai ba sabon Allah ne sun kabe ba sannan ku yi anniya da sabani sabani bai taba zama alkhairi ba wala tanazahu fatafshalu wa tadhabari hukum wasbiru inna Allah ma'as sabirina don haka saɓani baya da kyau sannan kuma haka rabuwa me ke haddasar da rabuwa saɓani to kaga in mun rufe kofar ta saɓani rabuwa ko tasowa ba ta yi dama buɗe kofar saɓani da an kai shi ke kawo rabuwa Allah ya tsare mu to sai karatun mu na yau yace wannan hibbu ahlal adli wal amana sannan mu ahlus sunna ba aqidoji ne na ahlus sunna ba mu ahlus sunna kuma daga cikin aqidar mu muna son ma'abuta adalci muna son adillan mutane da kuma mutane masu amana muna son su saboda me muke son su saboda Allah da manzonsa suna son su kenan kamar yana cewa mu ahlus sunna muna son duk wanda Allah da manzonsa ke so don me saboda sun da muke wa Allah da manzo domin ga al'ada abin da ya shafi so da ki to ka'ida ce duk wanda kake so zaka so wanda yake so haka duk wanda kake ki kuma to zaka ki duk wanda yake ki shi a ƙa'ida amma ba gaskiya ba ne ka ce kana son mutum kuma kana son maƙinai ta ba gaskiya ba ne ka zan munafuki ko dai ɗayan biyu ko dai ƙarya ce ba ka son sa tun da haka sun maƙinai ko kuwa kai munafuki ne kun fahimta hakan ga kuma kana son maƙin kana son kana son maƙiyin masoyanka shi ma ba gaskiya ba ne duk wanda an maƙiyanka to ƙa'ida ce duk wanda yake ƙi ka ƙi shi wanda duk an masoyanka ƙa'ida ce duk wanda yake so ka so shi to Allah ta ba muna son Allah muna son manzon Allah mu ahli sunna ko muna son Allah muna son manzon Allah to ƙa'ida ce duk wanda Allah da manzon Allah ke so mu ma mu so shi to daga cikin mutanen da Allah ke so Allah yana son masu adalci wallahi hibbul muqsitina Allah yana son masu adalci ko ya ce wani hibbu ahalal adal muna son masu adalci wal amana da kuma amana wani bugidu muna kin ahalal jawar masu zalunci wal khiyana da ha'inci kaga waɗannan ahalul adal wal amana Allah na son su muna son su akan Allah na son su ahalul jawar wal khiyana ma abuta zalunci da ha'inci Allah na kin su muna kin su akan Allah na kin su shikenan magana ta kare kaga ashe wannan shi zai nuna maka da so da ki duka abubuwa ne da suna shafi aqida shi ya mai lahalari tun cikin mukaddima ta ya kawo abin da yake wajibi akan mukallafi in zai so ya ce ya so don Allah wa an yuhibba lillahi ya so don Allah ya ki don Allah ya yi fushi don Allah ya yi yarda don Allah don haka in kace ina son wani don me ake son sa don Allah ake son su ba don abin duniya to yau soyayyar mu mafi yawa ba ta don Allah ta ba ta duniya ce ka gane da abin duniya don haka kana so ne saboda dan abin duniya ne ya dan yan maka lasa ko ba haka bane duk abin da yake bisa gare shi ko na sabon Allah ka sani shi yasa kaka ganin yau ba masu sabon Allah adda laifi ba masu wa'azi cewa a ba saba ma Allah su adda laifi dan me don mafi yawan masu sabon Allah nan mutane ne waɗanda adda abin duniya ga hannuwansu to mutane na biyar su ba don Allah ba don abin duniya da aga hannuwansu kuma sun san da sabon Allah da suke bisa gare shi amma saboda dan abin duniya na ya tsone musu ido don haka yau ba mai laifi ba su da ke saba ma Allah addalai mai cewa a su bari shi adda laifi to kaga in ana alhamdulillah in ana samun irin su billa ya bun zamfara al'amari zai yi kyau je kun ji shi ko ka gani ana cewa billa ya bu ya tsananta to ga ga ni zamfara kaga mutanen zama dole su ce gara bello ya bin sokoto da nasu tun da ni ba ambata suna jiya ya fara lisahi ya ce wani ka sani ka san na san kana lewaɗi to ka bari ni dafe kai dama abin da ba gudu ke da sai ni ce millan bashiru ya tsaya kusa in kai ya bari ya ambaci sunaye to Allah ya shirya da mu to kun ji wannan ko don haka ka'ida ce gare mu mu ahli sunna mu so duk wanda Allah ka so mu ki wanda Allah ke ki in dai da gaske muka yi ga sharhi ya ce wa hadha min kamalil imani wannan sun masu adalci da amana da kin azzalumai da masu ha'inci yana daga cikar imani wa tamamil ubudiyya kuma yana daga cikar zama bawan Allah fa innal ibadata domin ibada ta tadammanu ta kunshi kamalal mahabba cikasso wani hayata hada kuma tukewarta wa kamalal zulli da kuma cikakkan kan da kai wani hayata hu da kuma tukewa tai wannan shi duk ibada ta kunshe shi yana daga cikin bautar Allah nuna cewa kai bawan Allah ne na hakikani kaso duk wanda Allah kaso kun fahimta kuma ka kai matuƙa ga son sa sannan amma kuma ba tare da ka saba ka wuce shari'a ga son sa don akwai so kuma wanda ya wuce shari'a ka kai saboda so ne ka kai shi matsayin Allah ko matsayin manzon Allah kaga wannan ya wuce shari'a hakan ga kuma yana daga ibada kankan da kai zuwa ga Allah me hikimar ruku'i da sujuda kankan da kai zuwa ga Allah yanzu duk girman mutum kana yi mai ruku'i in ka zo gai sai a'a wannan yake banta ga Allah kawai balle sujuda an ce hancin ga fuskar gada ta ko ina daraja ka turmu za ta ga ƙasa ga Allah ashe don a nuna maka cewa kai ba kowa bane wannan da kai sujuda saboda shi shi abbabba shine hikimar ruku'i da sujuda kankan da kai yana tawali'u ne ina fatar kun fahimta to yana daga cikin ibada wato cikar kankan da kai da kuma kai matuƙatai fa mahabbatu rasulillahi sun manzannin Allah wa anbiya'ihi da annabawansa wa ibadihil mu'min da sauran bayansa mu'minnai min mahabbatillah yana daga son Allah muna son manzannin Allah ko ba mu son su muna son annabawa ko ba mu so muna son mu'minnai mabiya Allah ko ba mu son su to don me muke son su saboda suna son Allah saboda Allah ya ce yana son su shi yasa muke son su kun fahimta ashe ba wai don wani shi annabi ibrahim ba don yana ibrahim mun ka so shi ba a'a saboda Allah ya faɗa mana yana son sa saboda son Allah shi ya kai mu ga son annabi ibrahim da annabi ibrahim ya bi tafarkin tafarkin mahaifinsa azaru don Allah muna so nai ba su ashe kenan ba shi ibrahim as a fasun maka so ba saboda son da ya kawa Allah har yasa Allah ya so shi to son da Allah ka yi mai shi ya samu kun mun ka so shi ina fatar kun fahimta wa in kanatul mahabba duk da yake soyayya allati lillahi wadda ake wa Allah kanat ta kasance la yastahiqu gairu duk wani wanda ba shi bai cancance ta ba ba mun ce muna son manzannin Allah muna son annabawan Allah muna son sauran bayan Allah mu'minnai ba to amma duk da yake muna son su muna son su ne don Allah ashe tun da sababiyyar sun Allah ne ko to kaga ba zai yi kuma daidaita son su da yadda muke son Allah ba kun fahimta shi ne ma'anar wa in kanatil mahabba duk da yake soyayya Allah lillahi wadda ake wa Allah ta kasance la yastahiqu ha gairu duk wanda ba shi bai cancance ta ba ba mu son wani yadda muke son Allah kun fahimta fa gairul lahi wanda duk ba Allah ba yuhabbu ana son sani fillahi saboda Allah in mun ga yana son Allah kuma Allah ya shelanta mana yana son su sannan sai mu so shi lama Allah ba ana son sani tare da Allah ba mu so shi kamar yadda muke son Allah a'a muna so ne ne saboda Allah kun fahimci wannan fa innal muhibba domin masoyi yuhibbu yana son ma yuhibbu mahbubuhu duk abin da masoyinsa ke so innal innal muhibba liman yuhibbu liman yuhibbu muta'u domin masoyi yana yin da'a ga wanda yake so to masoyi nan yana son duk abin da masoyinsa ke so wai yubgidu kuma yana kin ma yubgidu duk abin da makiyansa ke ki duk abin da masoyinka ka so to in dai kana son su da gaske kai ma za ka so abin haka duk abin da masoyinka ke ki in dai da gaske kana son sa tabbas za a iskan ma kana kin wannan abin wai wali kuma yana jibintakar man walihi duk wanda masoyinsa ke jibintaka wayo adi kuma yana kiyayya man adi duk wanda masoyansa ke kiyaya da shi wayarda kuma yana yin yarda shi masoyi lirda'i domin yadda masoyansa duk abin da masoyanka ya yarda da shi to kai ma za a iskan maka yarda da shi waya gadabu kuma yana yin fushi li gadabihi saboda fushin masoyi duk abin da ya taɓa masoyanka kai ma za a iskan ma ya taɓa ka amma wani abu ya ɓata wa masoyin kare amma kai ka ji daɗi don Allah akwai soyayya a ba sai dai ta kissa wa ya muru kuma yana yin umarni bi ma ya muru bi da duk abin da masoyinsa ke umarni da shi wa yanha kuma yana hani amma yanha anhu daga duk abin da masoyinsa ke hani daga gare shi fa huwa muwafiqun li mahbubihi kai in takaita ma magana zaka masoyi dai zaka iskan ma ya dace ga abin sun safi kulli halin ga komi kowane hali duk abin da masoyinka ka so zaka so shi ji Anas a Hassan Disan Anas ba mun yi shi ba kwanaki cikin Bukhari Anas ya ce wani tela cikin sahabbai ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cin abinci gidansa ka san sahabbai ko babu walima babu komai suna yin abinci su gayyaci annabi ko to shine wani tela sai ya gayyaci manzon Allah cin abinci gidansa annabi sai ya tai tare da su Anas ko ya tai tare da Anas ko da sun ka zo ya shirya ma annabi liyafa daga cikin liyafa an sa kaboshi an yi mai suren kabushi ko an yi sure na kabushi to da an ka kawo sai anas ya ce sai na ga annabi yana bibiyar kabushin na yana ɗauka yana ci sai na kama cinto shi yana azama annabi gaba garai shi ko yana ɗauka yana ci anas ya ce da bakin ranar Allah ya sami son kabushi irin yadda na ga manzon Allah na son kabushi kabushi fa saboda ɗaya na ga manzon Allah na so saboda sun da ya kawo manzon Allah ya ga manzon Allah na son kabushi yace ya kadda bakin ranar ya karanta ayi mimmiya ba a sa kabushi ba to wannan ita ce soyayya ta hakika ne amma kana son mutum kana kin abin da ya kaso ƙarya ta baka so ne kana son mutum kana son abin da baya so ƙarya ta baka so ne ina fatar kun fahimta kamar yadda aka yi yanzu wallahu ta'ala yuhibbul muhsinina to yanzu ba an ce duk abin da kake so zaka so abin da ya kaso ba to muna son Allah ko to ga wasu abubuwa nan ko ga wasu mutane nan da Allah ya shelanta cikin Qur'ani cewa yana son su wallahu ta'ala yuhibbul muhsinina Allah yana son masu kyautatawa wallahi hibbul muhsinina ko Allah yana son masu kyautatawa don haka mu ma in mun ga mutum na kyautatawa ga addini za mu so shi ko ba za mu so shi ba za mu so shi to ga mutum na kyautatawa amma ba mu so nai ba mu so nai don haka akwai walakin ko babu don me don me da ba mu so nai duk da kyautatawa tai saboda yana kiyayya da wani can da muka so wani bannaci da muka so kaga ashe kenan kai masoyin mutanen kirki yake ko masoyin mabannata masoyin mabannata haki kun fahimta yanzu kowa dai ya sani liwaɗi da don wa'azi ma don dai Allah ya ce ai wa'azi na amma liwaɗi ba sai an yi wa'azi ba ko mai ya san baya da kyau ko to yanzu saboda wa'azin da muka yi na liwaɗi baka san iyaka wanda ya doke ya azamu na ba shi akan haka abba ya san mu don me don ya san wani da ya kaso yana can dan liwaɗi ne ba kokarin yake yayi addu'a Allah ka raba wani masoyina da wannan mugunyar tabi'a tun da dai mun ji wadda take ba addu'a ya kai mai ba a'a kariya ya ka bashi ya yi kiyaye da masoya a bari don haka hakika ne wane ne masoyansa dan lawadi don haka lahira za su tashi tare almar'u ma amman ahabba yawmal qiyama mutum yana tare da wanda yake so ranar kiyama don haka zai tare da lawadi shi ma zai tashi cikin yan lawadi dan su ya kaso hadisi ne sahihi wani ba kawai ya zo inda annabi ya yi kwanaki bayan ya musulunta ya kwanaki yadda annabi ya ga yadda annabi da sahabbai ka ibada kai manya sun yi gaba ya ce ma annabi annabi wallahi Allah ya same son ka koko annabi miza ka cewa game da mutumin da yana son mutane amma bai iya cin musu ga aiki yana nufin yana son annabi sahabbai amma gaskiya irin wabasar da ya suna shi bai iya haka nan sai annabi ya ce mai almaru ma aman ahabba yawmal qiyama mutum yana tare da wanda yake so shakuru min ka yace to wallahi annabi yana son ka amma dai ban iya abin da ka kai yace shakuru min ka za mu tashi tare sahabbai sun kace ba a taba ba kauyen da mun ka ji dadin zuwa ne ba kamar wannan domin kullum muna kwana da bakin ciki yanzu ranar kiyama Allah raba mu zai da annabi akai hican muku a kawo mu ta ƙasa to annabi wanga ya wayar da mu ko ko aljanna tare da annabi za mu zama almaru ma aman habbi bayyana don haka shi ba kawai za a hada shi da annabi da ya kaso kai ko za a hada ka dallawa din da haka so gida guda koko to Allah ya shiryar da mu don haka so da ƙi shi yasa sadda duk ana magana aƙida ba a kariya sai kaga an kawo magana so da ƙi waɗannan suna cikin aƙida ina fatar kun fahimta shine yace wallahu ta'ala yuhibbul muhsinina Allah yana son masu kyautatawa wa yuhibbul muttaqina yana son masu takawa wa yuhibbu tawwabina yana son tubabbi masu tuba wa yuhibbul mutadahhirina yana son masu tsalki duk waɗannan Allah ya shelanta mu duniya cikin Qur'ani cewa yana son su ko to menene namu muko ya zan wajibi gare mu so su wani hibbu mu kuma muna son eh wa nahnu nuhibbu man ahabbahu Allah mu kuma muna son duk wanda Allah ke son sa duk wanda Allah ya shelanta yana so mu ma za mu so shi don me za mu so shi saboda son da muka wa Allah wallahu la yuhibbul kha'inina Allah ya shelanta cikin Qur'ani cewa bai son masu ha'inci bai son masu cin amana ha'inci shine cin amana wala yuhibbul mufsidin kuma Allah bai son mabarnata mabarnatan ga da muka so saboda tarin siyasa ka sani mabarnaci ne amma tunda siyasa su guda kai ma dan siyasa ta kake shikenan ka so shi akan haka nan kuma ka ki yan uwanka da wace addini guda akida guda saboda ba su tarin siyasa kaga ashe kenan da siyasa da addini wasu girma gare ka siyasa ta yi girma tun da kaso mabannaci akan siyasa ka ƙi mutumin kirki akan siyasa ashe yanzu siyasar nan ta yi girma to yana siyasar take siyasar da an kai 2015 tana yana yanzu kowa ya zai faɗi ribar da ya ci gare ta wacce riba kun ka ci wacce riba wadda ta ta addini wacce riba kun ka ci wadda aka cewa wagga kan ta addini don haka ba ku yi kuskure ba da kun ka saba ma addini da mallaman ku na addini kun ka yi siyasan nan kun yi daidai ina ribar take ko ta duniya ba ku ci balle ta addini yan siyasa ga wani bangare na addini sun gyara muku hawan su zuwa yau wani to sun kai alkawarin za su gyarawa to kan lalata addinin ka akan ma to ba addini ko duniya me sun ka gyara gidajen su ko gyar gidajen su Allah ya shiryar da mu kun gani wala yuhibbul mufsidina Allah bai son mabarnata ya shelanta bai son mabarnata wala yuhibbul mustakbirina bai son masu girman kai duk waɗanda Allah ya ce bai son su wa nahnu la nuhibbuhum aidan mu ma ba mu son su don me da ba mu son su saboda Allah abin son mu yace ba ya son su duk wanda Allah bai so ba mu so ne wannan ita a ka'ida shi a soyayya na gaskiya wa nubjiduhum muna kiyayya da su muwafaqatan lahu subhanahu wata'ala saboda dacewa da Allah tabaraka wata'ala duk wanda Allah ke so za mu so shi saboda sunnan da Allah ka yi mai duk wanda Allah ka ki ko da uwayen mu ne ko da ƴaƴan mu ne ko da ƴan uwan mu ne ko da dangin mu ne za mu ki shi komi tarin mu da shi ko balle wanda bamu da tarin komi da shi wa fi sahihaini ya zo cikin bukhari da muslim annan nabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi annabi ya ce salasun abubuwa uku man kunna fi duk wanda sun kasance garai waje da halawatul imani ya samu zaƙin imani zaƙi ga mi ake jin zaƙi ga harshe ko ko mi adda zaƙi alawa ko sweet ko shi adda zaƙi ga mi ake jin zaƙin alewa ko sweet ga harshe to yadda ka san in ka sa alewa kana jin zaƙin ta ga harshe haka imani shi ko yake da zaƙi wanda ka san alewa take da zaƙi haka imani yake da zaƙi ina ake jin zaƙin imani shi ko ga zuciya zuciyarka ta zanna tsakiya duk abin da ka razanar da mutane bai razanar da kai saboda imanin da a cikin zuciyar nan Allah ya sa ma natsuwa Allah bi zikrillah tanma innal qulub da biyar dokokin Allah zukata ke samun natsuwa Allah ka natsar mana da zukatanmu da haka duk wanda ka gani cikin firgici da tsoro bai da imani kana da imani ba abin da zai taddama da hankali duk abin da zai razana mutane kai za a kama cikin hayyacinka to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa uku duk wanda sun ha kasance gare shi ya samu zaƙin imani Allah ka tabbatar mana zaƙin imani cikin zukatanmu na farko man kana Allahu wa rasulu duk wanda Allah da manzon sun kasance a habba ilaihi su ne sun kafi soyuwa zuwa gare mai masu wa daga duk abin da ba su ba ya fi son Allah da manzo daga duk abin da ba su ba to in ka fi son Allah da manzo akwai yadda akwai wani girma da mutum zai saba ma Allah da manzo kuma ka so shi kaga girman sa ka gani to Allah ka sa ban fi son Allah da manzo daga duk abin da ba su ba na biyu wa man kana yuhibbul mar'a da wanda ya zan yana son mutum la yuhibbuhu bai so ne illa lillahi sai don Allah kana son mutum don me kake son sa kana son sa don Allah kaga mutum ne mai son Allah mai biyar dokokin Allah mai son addinin Allah ka so shi akan haka kun ji abin da ke sa a so mutum to yau ba akan Allah ake son mutum ba akan abin duniya in yana dan haske haske ta bakin mahaukaciya sai a so shi in ba da haske sai a ta batu ne ko mi ya kai ko in ya yi imani ko kuma sayyidina abubakar yau girman ka ga mutane gwargwadon dauɗa duniyar da aga hannun gwargwadon darajar ka ga mutane shi yasa wani ya ce da Allah zai turo annabi wanga zamani sai ya gamo shi da kuɗi haka ne ko ba haka ba ne don babu abin da adda girma yau ga mutane illa kuɗi don mabannatan nan da anna ana biye da su ba wai don ba a san an san duk abin da suka yi amma don me aka biye da su saboda abin da aka hannuwansu wanda ake fatar a samu to inda ka gano an yi kuskure shin abin nan da aka hannuwansu Allah na da iri ne ko fiye da shi ko baya da don me da baka fatar samu ne daga Allah ka komo inda ka zamu maƙiya Allah kana fatar samu Allah shiryar da mu to shine na biyu ya so mutum baka so ne sai don Allah na uku wa man kana ya karahu da wanda ya zan yana kyamar an yarji a filkore koma cikin kafirci ba'ada an an qazahu Allah min bayan Allah ya tsamo shi daga kafircin kama ya karahu kama yadda yake kyamar an yul kafir nar a jefa cikin wuta da kana kafiri kan musulunta to yanzu sababbiyan musuluncin ga yadda ya shiga cikin zuciyarka yau ka fi son a jefa kautar da ka koma ma kafirci to duk wanda adda waɗannan to ya samu zaƙin imani Allah ka tabbatar mana da su falmahabbatu ta'amma don haka soyayya cikakkiya mustalzimatun mai lizimtarwa ce lin muwafaqatil mahbubi ga dacewa ga wanda kake so fi ga dacewar mahbubi mai so fi mahbubi ga wanda yake so wa makaruhihi da kuma abin da yake ki soyayya cikakka tana lizimtar da dacewar almahbub wanda wanda ke so fi mahbubihi ga abin sonsa wa makaruhi da abin kinsa ma'ana in dai da gaske kana son mutum so na hakika ne to za a iskan ma duk abin da yake so kana so ne duk abin da yake ki kai ma baka so ne wa wilayatihi da kuma jibintaka dai wa adawatihi da kuma kiyayya da shi duk abin wanda yake jibintaka za a iskan ma kana jibintaka da shi wanda yake ki za a iskan ma kana kiyayya da shi wa min al ma'lumi yana cikin sananna abu anna man ahabba Allah cewa duk wanda ya so Allah almahabbatul wajiba so wanda an wajibi tunda wajibi ne maso Allah ko fala budda ba makawa an yubge da ada a hushi kiya da makiyan Allah in dai da gaske kana son Allah to haƙƙi ne a same ka kana kiya da da duk wanda yake Allah wala budda kun ba makawa an yuhibba ya so ma yuhibbuhu duk abinda Allah ke so min jihadihim na jihadin da mutane ke musulmi ke yi kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce cikin wata aya ce inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan Allah yana son waɗannan da ke yaƙi cikin daga tafarki nai sahu ka annahum bunyanun marsu in ka gane sun yi sahu kamar gina ce wanda an ka liƙa da juna to Allah yana son irin su wal hubbu so wal bugudu da ƙi bi hasbi ma fihim ana yin su ne gwargwadon abin da a cikin su min khisal alkhair na dabi'un alkhairi wa shari da kuma shari domin kowannen su akwai wanda ya dace da shari'a akwai wanda ya saba ma shari'a akwai so wanda a daidai da shari'a akwai wanda ya wuce shari'a wane so ya wuce shari'a ka so mutum kamar yadda hake son Allah ko ka so shi kamar yadda hake son manzon Allah to wannan kaga ya wuce shari'a ina fatar kun fahimta fa innal abda lalle bawa yajtami'u fihi sababul wilaya sababiyyar soyayya tana haduwa gare shi wa sababul adawa da kuma sababiyyar kiyayya ma'ana mutum guda gashi nan mallam muhammadu yana zama yana da ɗabi'un da ke sa a so shi kuma yana da wasu da ke sa a ƙi shi misali mallam muhammadu zama ne musulmi ahalis sunna wajibi ne ka so musulmi ahli sunna ko ba wajibi ba kada za mu so shi matsayi ne na mallam muhammadu musulmi ahli sunna dan uwanmu ne musulmi ahli sunna amma kuma yana bisa ga wani abu na fasikanci muna son fasikanci za mu ki shi kuma akan fasikancin nan da yake yi kaga da so da ki duk sun haɗe ga mutum guda ga mallam muhammadu muna so ne matsayinsa na musulmi ahli sunna mutum ne mai biyar sunna annabi amma kuma yana bisa ga wani abu na fasikanci ba ka da wani abu na fasikanci da kila ko shaye-shaye ya kai ko zina yake yi ko liwaɗi yake yi ko makaryaci ne ko maci amana ko munafuki ne irin nafaqul amali da sauransu to kaga za mu so wannan fasikancin da ya kai a don haka za mu so shi akan son Allah da yake yi zaman su musulmi sannan za mu ki bangaren fasikanci ne kun fahimci abin da mallan ke son ya nuna to ina yake wal hubbi wal bugud hakan ga kuma da abin ana fa innal abda bawa yajtami'u fihi sababul wilaya sababiyyar soyayya tana haduwa gare shi wa sababul adawa da sababiyyar kiyayya wal hubbi da kuma so wal bughd da kuma ki fa yakuna mahbuban sai shi ba wannan ya zan abin so min wajihin ta wata fuska wa mabguda abin ki min wajihin ta wata fuska kamar misalin da na ba ko gashi musulmi ahli sunna amma yana bisa ga wani abu na fasikanci za mu so shi zama ne musulmi ahli sunna za mu kishi akan fasikancin nan da yake yi to amma in za mu yi mai hukunci na gaba ɗai to ya za mu yi mai yanzu matsayin masoyi za mu ɗauka ko matsayin maki yana bisa ga abin da ake so ne saboda shi kuma yana bisa ga wani abu da ake ki ne saboda shi to yanzu overall grade mi za mu bashi sai ya ce wal hukumu lil galibi in za a yi mai hukunci na gaba ɗai za a yi mai da wanda ya rinjaya da zama ne musulmi ahli sunna da girman fasikancin nan wai rinjaya zama ne musulmi don hakan ga yanzu at the end of the day in muna sa in muna lisa musu ya za mu sa da shi kun fahimta yanzu kahiri ne amma yana da ɗabi'u na ƙwarai yana da ɗabi'u na tausaya ma al'umma yana ganin girman mutane yana da kaza kaga za mu kishi akan kafirci ne sannan za mu so shi akan waɗannan ɗabi'u na girmama mutane da tausayin mutane da taimakon mutane da sauran abubuwan da ya kai to amma yanzu in za mu yi mai hukunci matsayin masoyi za mu ajiye shi kuma matsayin makiyi sai mu diba da kafircin da yake bisa da soyayyar da ya kawo mutane taimako yana sayan buhushen shinkawa yana raba wa makwabta duk da yake kafiri ne wata girma kafircin ne ya girma don haka ashe babu romu da shinkawa da ya karaba matsayin makiyi ne amma kuma muna so ne akan shinkawa da ya ka bamu ya ce kafirin can wallahi yana da karimci amma dai maki ana littafin maki za a sa da shi saboda kafircin da yake bisa gare ya fi girma bisa ga abin da aka so ne saboda shi to shine ya ce wal hukumu lil galibi in za awa mutum hukunci wanda ya haɗa siffofi biyu yana da siffar da ke wajabtar da aso shi yana da siffar da ke sabubbantar da kuma a shi to yan haka sai a diba warin jaya cikin siffofin biyu sai a yi mai hukunci da ita kun fahimta don haka yanzu ‘yan uwanmu ahalin sunna daga sakin wanduna suna sadalu mu haɗu da su akan musulunci don Allah ya mutum ya sadalu ya kafirta in ya saki wando fa to mu haɗu da su akan musulunci sannan ga inda ayin sunnar da suke yi domin sunna aƙida ce da kuma aiki inda kuka gano haka nan kalli imam Khomeini wasan Khomeini cikin ko ga hoto wata ganin hoton Khomeini da hulla ɗaya babu rawani babu baka taba ganin homen da hulla ba duk inda yake da rawani rawani sunna ce ko ba sunna bane wata taba ganin homen da koda geme dan guntu irin gemin malaman ahli sunna wata taba ganin homen ya ce wani abu na gemu ne kullun gemu ne cikakke ne in ka kalle tuwahi ne har ƙasa kullun wandon homen da tsakiyar kwabri yake homen mafi yawa yana da yana da yana lullube zane ba duk sunnoni annabi bane duk dai in kan lura abubuwan da an ga cikin Khomeini sunnoni ne amma yan sababiya waɗannan zamu ce Khomeini ahli sunna ne don me saboda bai da wannan aƙida cikin zuciya tai don haka in yayi sunna miliyan sau miliyan ba ahli sunna bane don bai da wannan itiqadi sannan yanzu misali musulmi shi ko ahli sunna ahli sunna ne yana idda'in sunna amma ya kwashi gemi kuma shi ba dan sanda ba soja ba ya aski gemu da gangan ya yi halak ko ya yi haram sannan wando ne da kasan ɗan tantabara kamar ɗan bita mai sharan godabe yana ta yawon dona jan godabe yana jan ƙasa ya saba ko bai saba ba duk dai abubuwa na sunna ga sunan ya walakanta za mu kira shi ahli sunna ko ba za mu kira shi ba za mu kira shi ahli sunna don me saboda itiqadin da a cikin zuciya ta na sunna amma ahli sunna mai laifi za mu so shi akan itiqadin nan za mu kishi akan waɗanda ɓanda ce aski gemin da ya kai to amma da itikadin zuciya ta yi ganin girman sunna da aski gemu wasu girma itikadi don haka in mun taya sai mu sa cikin ahalin sunna ba za mu ce tun da ya aski gemu ba ahalin sunna ba ne aski gemu bai sa ka hita da ahalin sunna aqida ce matukar kana da ita za mu sa ka cikin ahalin sunna annan in kayi sunna miliyan in dai baka da wannan itikadi cikin zuciya ba za mu sa ka ba kuma kun fahimta to Allah ya shiryar da mu to faya kuna mahabuban don haka sai mutum ya zan abin so min wajihinta wata fuska ko wa mabgudan kuma abin kimin wajihinta wata fuska wal hukuma amma in an ka tashi hukunci ana yin hukunci lil galib ga abin da ya rinjaya wa kadhalika hukmul abd haka hukuncin ba yake inda Allah wa Allah in bancan annaba da amma asumai akwai wanda bai da laifi duk wanda kaga ana cewa wani managarci na har waɗanda aka ce mara radiyallahu anhu ba ana ce musu radiyallahu anhu don ba su da laifi ko guda ba a'a suna da laifuffuka amma suna da nagarta to inda aka sa mutum mutumin kirki sai a diba da nagarta ta da laifuffuka wasu yawa sadda duk nagarta ta yawa dole a saka cikin mutanen kirki sadda duk miyagun ayyuka sun yawa ko da akwai na kware dole a saka cikin miyagu kun fahimta fa inna Allah lalle Allah kada hibbu sha'i yana son abu min wajihin ta wata fuska wa ya karahu kuma yana kin abu min wajihin akhar ta wata fuska kamar musulmi Allah ya ce yana son musulmi ko musulmi mutakabbiri Allah ya ce yana kin kibri kaga sai Allah ya so shi sababiyar imanin da an gare amma ya ki sababiyar wannan dabi'a ta kibrin da an gare shi kun fahimta kama ƙala sallallahu alaihi wasallama kamar dai yadda manzon Allah ya ce fi ma ya ruwi an rabbi ya azza wa jalla ga abin da ya ruwaito daga ubangijin sa mai girma da buwaya hadisi na kudusi annabi ya ce Allah ya ce wa ma taraddatu fi shay'in ban taba taraddudi me taraddudi kai kawo ba kokonto ba kai kawo kai kawo eh a ba guda bane da kokonto da da kai kawo kokonto kokonto babu tabbaci wanne ne ya fi taraddudi ko ka tafi tanki ka dawo nan ka koma tanki ka dawo nan shi ne taraddudi wa ma taraddatu fi shay'in Allah ya ce ban taba taraddudi kai kawo ga wani abu ba ana fa'ilu wanda zan aikata shi taraddudi irin taraddudin da na kai kai kawon da na kai an qabla nafsi abdul mumin ga karɓar rayuwar ba na mumin na fata kun fahimta ya karahu al shi mumin yana kyamar mutuwa wa ana akrahu masa'atu ni ko ina kyaman munanawa tai wala wala budda lahu minhu kun babu makawa gare shi daga mutuwa fa bayyana annahu yataraddad sai Allah ya bayyana cewa yana taraddudi wurin karɓar rayuwar mumini la'anna taraddada domin taraddudi ta'aru da irada ta ne gittawan manufofi biyu manufofi biyu su gitta saba ma juna to wacce ce tafi wacce ce ya kamata a gabatar wacce ce ya kamata biyo baya wa huwa subhanahu shi Allah tsalki ya tabbatar mai hibbu ma hibbu abdul mu'min yana son duk abin da bawansa mu'mini ke so wai karo kuma yana kin ma ya karo duk abin da bawansa ke ki to Allah ya riga ya wajabta mutuwa akan kullu nafsin za'iqatul maut sannan kuma Allah bai son ya saba ma bawansa yana kin duk abin da bai kuma bawa na kin mutuwa kaji abin da ya sabbatar da taraddudin amma kuma duk ƙari taraddudin aka yi da sai an amshe ta wa huwa ya karahu al to shi bawa yana kin mutuwa fa huwa ya karahu don haka shi ma Allah yana kin kama kala kama yadda ya ce wa ana akarahu masa'atu ni ko ina kin muna na mai ban so in muna na bawa na mumini to kuma gashi bai son mutuwa kuma mutuwar ga dole sai an yata na riga na wajabta ta inda akwai wanda aka yi yahe masu ba sai sun mutu ba sai an yata to ka ji taraddudin da aka yi amma a ƙari taraddudin dai sai an amshe ta wa huwa subhanahu shi ko Allah tsalki ya tabbatar mai qadabil maut ya riga ya yi hukunci da mutuwa fa huwa yuridu kaunahu kuma yana nihin kasancewar ta fasan ma zalika taraddudan to sai ya kira wannan taraddudi thumma bayyana sannan ya bayyana annahu la budda min ko zalika ba makawa sai mutuwar ta abku iz huwa yufdi domin shi mutuwa mutuwa yana ja ilama a habba minu zuwa ga abin da Allah ke so gare Allah ba zai sa shi aljanna ba sai ya mutu kun fahimta to kun ji wannan ko don haka me wannan gabar take karantar da mu yana daga cikin aqidar mu ahlus sunna sun duk wanda Allah da manzon sa ke so ko ko sun duk abin da Allah da manzon sa ke so hakan ga kin duk wanda Allah da manzon sa ke ki ko ko kin duk abin da Allah da manzon sa ke ki kun fahimta wanda a haka ya gode ma Allah ya ƙara wanda ba haka bai kokari ya gyara sai gaba ta gaba wana ƙulu kuma mu ahli sunna muna cewa Allahu a'lamu Allah shine mafi sani fi mashtaba alaina ilmu ga duk abinda ilimin sa ya rikice muna duk abinda ba mu da hakikani game da shi to ba za mu ba za mu mu yanka ta tashi ba ba mu hukunci akan jahilci ko akan son rai duk abin da iliminsa ya rikice muna muna ce mai Allahu a'lam ko manzon Allah an tambaya ya ce bai sani ba balle kai don haka kibri ne kibri ne kace duk abin da an ka tambaye sai ka bada amsa shi yasa har gobe hankali na na tashi kuma ina mamakin mallamin da ake azama kujera komi ilimin sa ko komi ilimin sa Allah mai kujera ana bugo mai waya gabas da yamma kudu da arewa yana bada amsa da kai wallahi hankali na na tashi shi yasa dole a samu kurakurai wani abu ai ka san shi ko amma sababbi ya kaɗe rabin ka sai ya kwanta ma dama dama in an ka bugu waya to sai ka rubuta tambayoyin yau sai a basu sai gobe a bada amsa ka koma gida ka binciki labari ka binciki amsoshin da nasoshin su gobe in ka tawa amma a bugo ma ka bada amsa yanzu wallahi yana da hadari ga ko komi ilimin ka ko balle masu dan ranke ranken ilimi kuma so sai ya freely ka ga mallami ya azu kujera ga RTV ko NTA ko ana bugo mai waya amsa ya ka ba su hadari ne shi yasa hauka ta hiyawa cikin amsoshin su kuma mutane na ina sauraron su wayanda ba su da ilimi kuma sun je a mallami cikin talabijin da je an sa mallami talabijin ka san na san mutumin da ko izziya bai kare ba amma fatawa ya ka amsawa cikin rima rediyo dama shigarka cikin rediyo na talabijin na gwamnati ba wai gwargwadon yawan ilimin ka gwargwadon kusantar ka ga su masu gwamnatin in ka yi musu amsa kuwa siyasa shi sai ka samu wani babu da Allah ranka ya a yamin hanya a ganga sai sai a kire GM a ce wanga mallamin mu na a bashi hili zaka minti goma sha biyar ko talatin gwargwadon yadda shi mai gidan ya roƙa ma ka cancanta ko baka cancanta ba inda kuka gano haka nan wata shekara cikin malamai masu amsa fatawa rima rediyo sai an ka aiko mu wani mallami shirin fatawa tambaya sai ya amsa ya ce mai risala ya ce kaza ya amsa ya ce dalili ko mai risala ya ce kaza sai wani ya rubuto cewa wannan magana da mai risala ya kuskure ce domin ga abin da Allah ya ce sai ya rubuta ayar Qur'ani da maganar nan ta mai risala ya saba ma sai an haka kuma sun kai adalci an karanta a karama kalla tambayar da ka amsa shekaran jiya kace risala ga wani ya rubuta ayar Qur'ani kun san abin da mallame ya ce ya ce in ce ma risala ka ce Qur'ani baka san baka ce baka san risala ta girme mu Qur'ani ba gare da ya faɗi haka na iya gaskiya ta annan ko ba ya gaskiya ta annan ba to yanzu mutumin da adda fahimtar risala ta girme ma qur'ani wannan malami ne yanzu wannan ko almajiri ya kamata a sa shi to amma ga shi aza mai kujera rima rediyo na amsa fatawa to ku haɗa min mi zai amsawa baka san risala ta girme ma qur'ani ba ka kenan ba cikin musulunci take ba inda gaskiya da ta girme qur'ani kuma fatawa ya ka amsawa kuma cikin shirin fata na rima rediyo an kaiwa ga kwabat to Allah ya shirya da mu na san wallahi mutumin da izziya ya karatu amma fatawa ya ka amsa cikin rediyo kuma izziya ya karatu bai kare ba to to ku diba to da me ya ka amsa fatawa hmm in ba da hauka ba yanzu mallamin da ka karatun muwadda sai ya ce rawahu dara kuduni a karjar dara kuduni ko ko wani littafi sai ya ce a karjar dara kuduni gidan kada ya hissai gidan kada ya hissai ko ku haza hadisin mawqufan gadi tsayayye na an tsaye sai haza hadisin mursa wanga aikakke na to Allah wanga malami ne in yayi fatawa fa yadda fatawar za ta zama in dai mursal yana zama aikakke mawkufu yana zama tsayayye dar kudin yana zama gidan kada amma kuma ga cikin rediyo yana ta gidan kada ce ba hankali kwance saboda me saboda yana da kusanci da masu mulki don haka ba wai malamai ne aka dauko mafi a gurgudun kusancin ka da masu kuma mafi yawan su masu yi musu cibbu ne sun suka yi a tallata su an ji mallan wani an ji mallan jafar an ji albani an ji abubakar gumi shi ma a ji shi don haka zai zai roƙi wanda ya kawo ba a sa shi rediyo sai a sa cikin rediyo not minded the application tun da su manyan ba addini ya dame su ba mu ranar da haukar da zai yi to Allah ya shiryar da mu yace wa naqulu mu ahli sunna muna cewa Allahu a'lamu fi mashtabaha alaina ilmu ga duk abinda ilimin sa ya rikice mana duk abinda bamu sani sai mu ce Allahu a'lamu mai da ilimi ga mai shi تقدم في كلام الشيخ ga sharhi yace ya gabata ga maganar malam wane sheikh eh imam dahawi annahu cewa yadda al'amari yake ma salima fi dini ba wanda ya kubuta ga addininsa illa man sallama lillahi azza wa jalla wa rasulihi ba wanda ya kubuta ga addini sai wanda ya sallama ma Allah da manzonsa warar da ilmin mashtaba alayyan mai da ilmin duk abin da ya rikice mai ila almi zuwa ga masani ne shine Allah wa man takallama bi ghairi ilmin duk wanda yayi magana ta addini ba da ilimi ba fa inna ma yatabi hawa yana bin son zuciyarsa ne son zuciya ta zai faɗi wa qad qala ta'ala gashi ko Allah ya ce wa man adallu ba mafi bacewa mimman ittaba hawa kamar wanda ya bi son zuciyarsa bi ghairi hudan min Allah ba tare da wata shari'a daga Allah ba to in kana da batacce ba wanda ya shi bata Allah ya tsare mu wa ƙala ta'ala kuma Allah ya ce wa minan nasu daga cikin mutane man yujadilu fillahi akwai mai jayayya ga sha'anin Allah bi gairi ilimin ba tare da ilimi ba wa yattabi kuma yana biya kullu shaytanin maridin duk wani shaytani kangarare to tunda jayayyar da ya kai ba da ilimi ba to me yake biya wani shaytani wane ne shaytani anan wani mugun malami misali sai ka ji jahili yana jaya game da sallah takalmi ina ka taɓa ga ayan sallah kuna shigo mutane takalmi masu tutu yana jayayya wa hana shigowa masallaci ya sal wallahi mu dai ba mu taba ganin anya ba kuma na tambaye mallama ne yace ba ai ka gani yanzu inda ya karanta ko da littafin harko na hadisi bulugul marami akwai hadisin sallah takalmi ko babu kuma abu dawud ya hitar da hadisin kuma hadisin sahihi ne hadisin imran ibn husayn yace wata rana muna sallah tare da manzon Allah ya sa takalmansa mu ma mun sa namu ana cikin sallah sai mu ga manzon Allah ya cire takalmansa ya jefar mu ma sai mun ka cire namu bayan an ƙare sallah annabi ya tambaye missa kun ka cire takalmin ku mun ka ce don mun ga ka cire naka yace anni jibril ya zo faɗa min nawa na da najasa yasa ni cire to sai annabi ya ce don haka duk ɗayan ku ya zo masallaci ya kalli takalmansa in ya ga cuta ko wata ƙazanta ya sa ƙasa ya goge ya shigo ya sallah da su abu dawud da ya sai kuma abu dawud yana cikin malaman musulunci na ahli sunna littafi ne yana cikin manyan littafan sunna ga ahli sunna kuma malamai duk sun ce hadisi ne ba ma hasanun ba hadisi ne sahihi amma ya buga hannu ga kasa ce ba a yi tunda bai ga malaman shi ya suna yi sai ya kama jayayya a yi ta yi har rai ya ɓaci haka jasatul istiraha masu zama hudu cikin sallah ga kowace raka'a sai sun zanna sun yi tahiya wacce ma tahiya akai zama ɗaya na akai a huta a miƙe shi ko zaman tahiya yana na hadisin malik ibn al-huwayrisi yana cikin bukhari eh dan jasatul istiraha hadisin malik ibn al-huwayrisi yana cikin bukhari da abu da da sauransu har wata riwaya ta hadisin wanga abu sa'idin as-sa'idi wata riwaya ta shi da abu da ya kawo ya zo da jasatul istiraha da sauransu dai amma sai ya buga hannu ga ƙasa ko ko a yi sallah farilla a karanta fati haɗe ba azu sura ba wani ce wallahi sallar gaba ta yi ba ko ko wallahi sai an yi ƙabliya ko ba ajiya bayan ya inganta albani cikin sifatu salati har babi ya kulla babi mai bayanin halaccin karatun fatiha kawai da sallah raka'a farko ta azura karanta fatiha ɗai ta biyu ka karanta fatiha ɗaya ta uku fatiha ɗaya ta hudu fatiha ɗaya ko mangariba ko isha'i ya halatta a karanta fatiha ɗaya a yi ruku ya halatta ba mantuwa ko kuskure ba ya halatta annabi na yin haka nan hadisi na cikin bukhari amma ka gani sai mutum ya buga hannu a ƙasa ya ce bai saboda ba a yi karatu ba kuma jayar shi addinin musulunci da an haihe ka musulmi kana da haƙƙin magana amma yanzu an ka ɗauko magana sai ya ce to mu ba 'yan siyasa ku bari su alai su da 'yan siyasa su yi magana in an ka ɗauko harkar kasuwanci sai a biɗe 'yan kasuwa komi na na da ahali amma shi addini duk wanda an musulmi yana da haƙƙin jayayya gare shi yana da ilimi ko baya da to Allah ya shirya da mu shi na yace daga cikin mutane man yujadilu fillah akwai mai jayayya ga sha'anin addinin Allah bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba wa yattabi kuma yake biya kulla shaydanin maridon duk wani shaydani kangararre kutiba alayhi wanda yake shi shedanin na an rubuta mai annahu cewa shi man tawalla duk wanda ya jibince shi fa annahu yadallu zai batar da shi wa yahdi kuma zai shiryar da shi ila azabi sa'ir zuwa ga azaba ta sa'ira Allah ya tsare mu wa qala ta'ala kowace shedan ko duk wani mugun malami shi ma shedan ne Allah madaukaki ya ce alladheena yujadiluna fi ayatillah waɗannan da ke jayayya da ayoyin Allah bi gairi sultana atahum ba tare da wata hujja da ta zo musu ba ko kabura makatan inda Allahi zargi ko abin kyama ya yi girma wurin Allah wa inda ladina amanu da kuma waɗanda na yi imani mutum ya yi jayayya ga ayoyin Allah ba tare da wata hujja da ta zo mai ba kazalika kamar hakan ga ya daba Allah Allah ke rufi ke yin rufi ala kulli qalbi mutakabbirin akan duk wata zuciyar mutakabbiri jabbara kangarare Allah ya rufe zukatansu Allah ya tsare mu daga rufe zuciya wa ƙala ta'ala kuma Allah ya ce wa ƙar amara Allah wa nabiyu alhali Allah ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallama an yarudda ilma ma lam ya'lam ya mai da ilimin duk abin da bai sani ba ilaihi gare shi fa qala ta'ala sai Allah ya ce qulillahu a'lam bima labisu da an ka zo ana jayayya game da gwargwadon kwana nawa ko wata nawa ko shekara nawa ashabul kafi sun kai cikin kogo karshe sai Allah ya ce kulka ce Allahu a'lam bima labisu Allah shi an masani game da gwargwadon zaman da sun kai kun fahimta yanzu kaga an mai da ilimin ga Allah in dai shekara nawa ne in wata nawa in kwana nawa ne dai Allah shi shi ya sani lahu gaibu samawati wal ardi wanda yake abin da ya koyi cikin samai da cikin ƙasa duka nashi ne wani wuri kuma duk dai game da ashabul kafi yace qur rabbi alam bi iddatihim bayan an yi sabani game da gwargwadon tsawon nawa sun ka zauna to kuma su nawa ne qul Allah yace ma annabi ka ce rabbi ubangiji na alam bi iddatin shine mafi sani game da yawansu kaga duk dai an ka ce ya mai da ilimin ga Allah wa qad qala sallallahu alaihi wasallama kuma annabi ya ce lamma su ila lokacin da an ka tambaye shi an atafalil mushrikin game da ƴaƴan mushrikai yara ƙanana waɗanda ba su balaga ƴaƴan mushrikai in sun mutu me makomar su gobe kiyama sai annabi ya ce Allahu a'lam bima kanu amilina Allah shine masani game da abin za su aikata da sun girma ba ganin yaro wanda bai balaga ba bai da littafi na rubutun zunubi to amma kuma ƴaƴan mushrikai ne kun fahimta to shin in sun mutu ɗayan mushrikai kanada da sun ka mutu me hukuncin su sai ya ce Allah ya san da sun girma shin za su bi ta farkin uwayensu ko za su musulunta to cikin wannan ilimi na shi na gaibi zai yi musu hukunci don haka abin ilimin hukuncin su ga Allah shine ma'anar Allahu a'lam bima kanu amilina Allah shi an masani game da abin da sun ka zan za su aikata da sun girma kun fahimta wa Umar Umar ya ce radiyallahu anhu ya ce ittihimur ra'aya ku tuhumci ra'ayi fiddi daga addini me ya ma'anar wannan magana ta Umar ma'ana kada ku dogara ga ra'ayi ga abin da ya shafi addini addini ba a dogara ga komi sai da dalili amma ra'ayi ba a dogara gare shi shi an ma'ana ku tuhumci ra'ayi ga abin da ya shafi addini falau ra'aitu ni da kun ganni yau ma abi jandal ranar da an kai matsala abin ga waƙiya ta abu jandal yaushe ne yau abu jandal lokacin sulhu hudaybiya ma dalla wane ne abu jandal an yi sulhu ko na hudaybiya an yi ka'idoji waɗanda yake akwai ƙaruwa ga musulmi amma annabi saboda sulhu ne duk yace ya yadda kaga ashe shi a ƙa'idar sulhu wanda da yawa ba al'akari da shi in dai sulhu an kace ba dole sai an wa kowa wani ya sauka daga ra'ayi na ya ga Allah shi zai kawo daidaito kaga ka'idojin da kahiran maka sun kasa akwai ƙwaruwa bayyanan na kuma ga musulmi amma annabi saboda a zauna lafiya duk ya yarda to shine umar hankali ne ba annabi ya zamu dauki kaskantatta akan addinin mu yace ya hankuri umar baka san annabi Allah nake bai yace to ya hankuri umar bai hankuri ba to ana na an yi sulhu akan cewa duk wanda ya ya musulunta da cikin kahiran maka yazo inda annabi annabi ya maida musu shi ya mai sai makka amma cikin sahabban annabi mutanen da na imani wanda duk ya yarda ya tai su ba za su mai su ba annabi ya ce ya yarda Umar ya ce ya za mu yarda da wagga ya ce ya hankuri ha ba an yi wannan sulhun kenan sai ga Abu Jandal ɗaya ne daga cikin mutanen Makka ya kufto ya taho inda annabi kuma ubanai shine wakilin mutanen Makka wurin sulhun Sahal ibn Amr to shi ya uban Abu Jandal sai sahal ya ce to wanga shi za mu hara da shi dole kamar idan muna shi annabi ya ce ban muna shi ha ba ya ce a'a to kenan sulhu bai ba sai annabi ya ce to abujan da ka yace manzon Allah yanzu kamar sai wallahi azabta san za su yi yace ya hankuri Allah zai baka mahita Umar ya ta manzon Allah ya mutun zai tawa musulunta amma sai inda ka rai yace ya hankuri ha ba to shine yau Abu Jandal lokacin da an kai sulhun Hudaybiya waqi'a Abu Jandal kun fahimta shine Umar ke zargin kansa to sannan duk jayayyar kowa dai ya san irin jayayya mai zafin da Umar yawa manzon Allah ran nan ko eh har sai da annabi ya ce yau kan musulmi sun halaka na ba su umarni sun kibe umarni na sai da mata ta ta ba shi shawara ta ce to annabi ka san waɗanda sharuɗa da ka ɗauka suna da nauyi ga masu imani su yadda da su amma da in kana so tafi ka sa ma'aski ya aske ma kanka alama an walwala harama ka soke dabba ka ta hadaya za su yi annabi ya ce kowa ya aske kai ne ya soke dabba ta yasu kowa ya kita shi ya bada umarni hasa uku ba wanda ya motsa abin bai musu daɗi ba ya ta faɗa mata ta mata ta ba sai ya kire abu abu wane ne dalha ya ce aske min kaina ya aske mai kai sannan ya tashi yanke dabba ta ta yana suna ganin haka nan kowa ya tashi ya ɓaci da rai to sannan da an- Umar ya yi jayayya da annabi game da don mi za a yadda da waɗannan wace hujja Umar ya laɓa gare ta babu iyaka shi ra'ayi ne ɗaya na yana ganin bai dace ba akwai na kasa gare mu ko to shine daga baya da Allah ya buɗe zuciyar Umar yanzu hikimomin manzon Allah bayan tunda an zalunce su ka'ida Allah ce duk wanda an ka zalunta Allah zai taimaka mai sai ku Allah ya ba su taimako kun fahimta sababiyar sulhun nan na an ka ci makka shi a mabudi ga cin makka to shine da umar yanzu hankali na ya dawo ya ka zargin kai nai ji yadda ni amfani da ra'ayi na saba ma manzon Allah da ra'ayi kun fahimta shine yace fa law ra'aita ni da kun ganni yawma abi jandal yanin da an kai waƙi abu jandal falak an ra'aitu ni haƙiƙa na ga kaina wa inni ko la'aruddu amra rasulillahi bi ra'ayi ina yin raddin al'amarin manzon Allah ko umarnin manzon Allah da ra'ayina fa ashtahidu ina yin ijtihadi wala alu kuma ban takaitawa kaga duk kenan musun da yayi akan ijtihadi yayi shi wa zalika yawm abu jandal wannan duk ya faru ranar da an kai waki abu jandal wal kitabu yuktabu takaddar sulhu kuma ana rubuta ta lokacin nan wa qala manzon Allah da an ka zo rubuta ga waye rubutun sayyidina ali sai manzon Allah ya ce ma al'uktub rubuta bismillahir rahmanir rahim wannan shine mabudi ga duk wata takarda ta musulmi a buɗa da bismillah Ƙala sai shi Suhail ibn Amr shi wakilin mutanen Makka wurin sulhun yace a'a ba mu yadda da bismillahir rahmanir ba mu san ar-rahman ar-rahim ba ukutub bismika allahumma bismika allahumma mun ka sani rubuta sai manzon Allah yace goge ar-rahman ar-rahim rubuta wanda ya kaso faradiya rasulullah manzon Allah ya yarda da a rubuta ko wa kutiba kuma an ka rubuta wa abaitu amma ni niki nace lalle sai dai a batta bismillahir rahmanir rahim din nan ya za mu bi mushriki fa qala har manzon Allah ya ce ya Umar ya kai Umar tarani qarradi to ka ganni na yadda da abu wata aba amma kai ka kiya sai da annabi ya kai gace min haka nan yanzu in yadda da abu matsayi na manzo Allah ma kai ka ce baka yadda ba kai daidai kuma sannan ba wata hujja aga Umar ba illa ra'ayi ne ɗaya na to kaga illa saba ma gaskiya da ra'ayi ko wa qala aidan kuma Umar da cikin wasu maganganu na ya ce as-sunna abinda as-sunna ma sannahu Allah wa rasulu shine abinda Allah da manzon sun ka sunnanta shi wala taj'alu khata'ar ra'ayi kar ku sanya kuskure na ra'ayi sunnatan lil umma ya zan sunna ga al'umma ra'ayin ku ya zan sunna ga al'umma kaga irin wanda malaman fiqhun malikiya kai ko ina ganin abu kaza ina ganin abu kaza to in gani na abbai da ido in an ka ce addini kowa ya aiki da abin da ya gani abin ai lalacewa ya kai a sakin da yanzu misali hadisi ya tabbata dama dama ma inda babu dalili na qur'ani ko sunna to babu laifi in mallam ya ce yana ganin kaza addai amma ga dalili kuma ingantacce manzo Allah ya ce duk wanda ya mance ya ci abinci ko ya sha abin sha ya cika azumin sa Allah ya ci sai ya sha ya sai ga wata rawa ya ce babu ranko babu kafara duk sun inganta sun inganta kuma sun inganta ba sai wani ya ce ya ce sai an ranka eh ta ya dan saboda kewa me za a kewayowa bayan ga hukuncin manzon Allah in ba banna me za a kewayowa to kaga irin wannan kewaye kewaye irin wannan ijtihadi shine baya da kyau to shine yace la taj'alu khata ar-ra'y kak ku sanya kuskure na ra'ayi sunnatan lil umma yazan sunna ga al-umma wa qala abubakar na siddiq sayyidina abubakar shi ma radiyallahu anhu yace ayyu ardin tuqillani wace kasa za ta dauka ta wa ayyu sama'in tudhilluni wace sama za ta yi mini inwa in qultu fi ayatin min kitabillahi bi ra'yi in na faɗi magana da ra'ayi game da ayata alqur'ani yana bisa mumbari yana hudu ba sai an kai mai tambaya meye ma'anar wasu ayoyi na nan guntaye cikin an mai ta sa'aluna wa zaitunan wa nakalan wa abban ga can wa abban wa faki hatan wa abban eh eh to shine an ka tambaye shi meye ma'anar su yayi shu ya kalli sama ya kalli kasa ya kalli to sai ya faɗi wa magana yace wace ƙasa za ta ɗauka ta wace sama za ta yi mai inuwa in qultu fi ayatin min kitabillahi bi ra'ayi in ni magana game da ayar qur'ani aya ta cikin littafin Allah da ra'ayi na aw bi ma la a'lam ko ko da abin da ban sani ba kaga abin da adalci ga abin da baka sani kace baka sani ba ban sani shi ma ilimi ne wanda yafi kowa ilimi duniya shine manzon Allah an tambaye shi yace ban sani ba mata sa'a cikin tambayoyin da jibrilu ya mai hadisin jibrilu qala mal mas'ulu an habi alau min sa'il wanda an kawa tambaya bai wanda ya tambaya ilimi nan da ni da kai duk ɗai ci an ma'ana kaga ya ce bai sani ba to ashe kowa an mallame inda na Allah ne kada ya ji kunya cewa ba hawa kan ban santa ba ko a bari sai ka binciko ko ko ya ƙara ba gaba ya tambaye wani don Allah ya ce wa fawqa kulli dhi ilmin alim saman kowane mai ilimi akwai wani mai ilimi don haka don Allah in an tambaye ku abin da ku kar ku ji kunya ku ce ba ku sani ba ba shi ya nuna ba ku da ilimi ba wata rana an zo wasu mutane sun zo da wata ƙasa lokacin aikin hajji sun kawa imamu malik tambaya arba'in da shidda tambayoyi sun ka shirya da ƙasarsu ba sun ji labarin yanzu shi babban malamin madina ba to kaga irin haka tambayoyin nan na ta'annaci kun fahimta a zo a ƙure malami su ko kila suna da wani malami can da suka ji sai sun ka shirya tambayoyi arba'in da shidda lokacin aikin hajji sun ka zo sun ka iskan malik madina shi babban malamin madina duniya kowa ya ji shi lokacin nan cikin tambaya arba'in da shidda an ka ce goma sha wani abu ɗaya amsa musu ban tuni sha biyu ne ko sha uku su ɗaya amsa saura duka ya ce musu bai sani ba wanga ya dibi wanga wanga ya dibi to yanzu wanga shi aka ce babban malami tunda mu duk waɗannan tambayoyin muna da amsar su to aka ce malami ya ta sai da malami kuma sannan malami ya ce ban sani ba shi ya nuna hakikani bai sani ba akwai dalulu wanda ka sa malami ya ce bai sani ba na farko ko dai bai sani ba ga hakikani ko kuma sannan bai da tabbaci ya karanta hadisin amma an daɗe yanzu da hadisan suna da kama da juna ko ayoyin yanzu bai iya kawo yadda hadisin yake to da ya kawo shi ba da annabi ya ce ba ya shi mai sauki ya ce bai sani ba in kana zuciya gobe ka dawo in ya koma gida ya binciko gobe ka dawo sai ya faɗa ma ya shi mai sauki ko kuma a'a ya lura tambayar ba an yi ta don Allah ba wani ta shafa don hakan ga da ya ja maka in kun lura duk hitunan da ka tashi wurin wa'azi ba cikin wa'azi na suka tashi ba baya tambayoyin da aka yi bayan wa'azi ne wani ya yi faɗa da makwabci ne sai ya yi tambaya ta shahi makwabci ne kaga bai rubuta suna ne ba don haka laihi bisa kan wa zai komowa bisa kan mallami ya zo ya ɓacewa ne kuma alhali shi tambaya ta yi an kai shi yasa yana daga cikin ni gaba ɗaya ma na ba amsa tambayoyin duk wasu maganganu ana arwalla da kunu shehu usmanu raƙuma shi duk cikin tambayoyi ne sun ka shigo za a yi wa'azi lahiya lau in kun zo ga gari ko ga unguwa kuna da makiya yan ɗariƙa ba su son sai an ce yan tashin hanka kun yi wa'azi lahiya lau to in kun ka tashi lafiya lau sun ji kunya sun yi ƙarya to ya za a yi a kawo rikici sai a shirya tambayoyi mai hukuncin jan tasba duk tsahin nan da annan suna gida kai wa'azi ya kan musu duk suna tasbahohi sai ce mai hukuncin tasba zai ce bid'a ce sha tasbaha da musulun Allah a to wanga ba mallamin kwara to magana suwa ne ta sun samu bukata ko ba samu ba don haka da ku ba da amsan nan da ku ce ba ku sani ba wata hikima sai a basu da kunyar su gobe in za ku tahowa ko ko an ce mada tijan nan ta zuwa ga wallahi kai kwanaki sun mun mun ji dadin wa'azin nan su taho don Allah su komai amma in kun ce ta zuwa ba ta da kyau to ta tabbata yahudawa kuke in ba ba yahude ba ka sukar ta zuwa to rashin wannan hikima ta ku shi ka sa a yi ta kawo muku matsaloli ku yi wa'azin ku lahiya lau amma tambayoyi duk su lalata wa'azin a tashi barkace har abu ya zan muƙabala a samu wani shaidani na ya to muƙabala zai yi don ya ɓata dari ko ko kuna zuwa ga gari sai wani ya ce muka sai abba wa'azin aka muƙabala dama shi manufa ce kaf ku yi wa'azin sai ya ɗauko wasu abubuwa na shirme sai a kashe dare sai a tashi a yi yaya a wace ta kaga dai ba ku ce ɗari tsakahirci ta mutane sun kajiya ba shi kenan ya ɓata lokaci kun ba ku gane in ya ce akwai muƙabala ce to bari wa'azi na ka bari a ƙari wa'azi ka gani ko da a ƙari wa'azi ya tafiya ta yi dama wa'azin an bai son ku yi eh shedan ne eh ku ku sai ku zama taimaka shedan sai ku taimaka mai eh ba muƙabala ba dama ba muƙabala ta kawo wa'azi bari an ƙari wa'azi a sami ko mallami uku su yi wa'azi ga wa'azi daidai dare ya wasu ba sun tafiya su to yanzu ina mai mukabala ya taso ko da aka bincika ta ya tafiya ta ko ya ce ya fasa dama wa'azin abba sun kuyi to shi na yan akwai masu hikima su ce to ya zanna ba shi kujera ba shi kujera ya zanna bari mu samu mallamai su dan yi mana wa'azin da mun kawo mutane alkawari a ɗauki wannan alkawari sannan za a yi mukabala za ka iskan ma ko da aka kare ya tafiya ta ko ko ya ce a ya fasa mukabala to ina yake kun zo ga gari ƙauyana ko a rola ba su tsaya ba da wankan janaba kun ɗauko musu rikicin zakka ko rikicin cin doki don Allah me hikimar kai waɗannan abubuwa ƙauye to ina yake na ya muku tamam me hukunci wanda ya ci doki ya ce doki halan na sai a ce asha dama an ce mana wallahi doki suka ci to lokacin to zamanin shi wa dan ba wanda ya taba cin doki kaga duk wagga fatawa ta rushe ba azin da kon kai amma in an ka rubuto ku sa takardu ku dunkule to jama'a dare yayi ba mu samu amsar tambayoyin sai wani lokaci shikenan sai ku keci takardun ku ta iya ku ba ku yi wa'azin ku me abba a faɗi ba cikin wa'azin wajen mallami uku ko hudu kowanne ya yi da awa guda to me abba a faɗi ba eh eh ci gaba da karatu ko a samu wani mallami na garin na a bashi a ce to ga mallan wani duk mai son tambayoyi za mu hannun tashi shi a tare da ku mun mun yi wa'azi mun koma to Allah ya shirya da mu to ina yake ina yake wadda karal eh to wadda karal hasan ibn ali al-hulwani حدثنا آدم حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال ابن سيرين ياتي لم يكن أحد با وند يكسنشي أحيب ما في صورو دغا هابا يهيب ني صورو ba wanda ya zama mafi tsoro lima la ya alama ga abin da bai sani ba min abi bakar kamar abubakar ba wanda ya fi jin tsoro ya faɗi abin da bai sani kamar sayyidina abubakar wallam yakun ba da abi bakarin ba wanda ya kasance bayan abubakar kuma ah ya mafi tsoro lima la ya'lam ga abinda bai sani min umar kamar sayyidina umar suna jin tsoron su haɗi magana ba abinda ba sani ba wa inna ababakarin ga misali lalle abubakar nazalat bihi qadiyatun wata qadiya ta taba saukowa gare shi fallam yajid fi kitabillahi min ha aslan bai samu wani asali ba game da matsalan nan cikin littafin Allah bai samu wata aya ba kenan wala fi sunnati haka bai samu asaran wani hadisi ba fi sunna ga sunna fashtahadi bi ra'ayi sai ya ishtihadi da ra'ayinsa kun fahimta sun maƙala sanne ce hada ra'ayi wannan ra'ayi na ne fa in yakun sawaban in ya zamo daidai fa min Allah dacewa ce daga Allah wa in yakun khata in ya san ya zan kuskure fa min ni daggare ne ne kasawa ce tawa wa astaghfirullah ina roƙon gafara Allah don hakan ga wannan ita ce ƙa'ida duk wanda an ka tambaya abin da bai sani ba ko abin da ya rikice mai ko da ka san shi amma ya rikice ma to jingina ilimin ce Allahu a'lam ya hisu sanar domin jama'a in kace halal ne baka da dalili ko kace haram ne babu dalili ka hau kujerar Allah ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون kada ku rinka ce ma abu abu kaza halal ne abu kaza haram ne lima ta sifa alsinatukum ga abinda halussan kuke siffantawa alkadhiba na ƙarya ma'ana kakku rinka haramta abubuwa ko halattawa akan ƙarya da halussan ku ina fatar kun fahimta halattawa da haramtawa exclusive responsibilities ne na Allah da manzon Allah ba na malamai ba ba a bar abin gaba halatta da haramta ga hannun malamai wani wuri Allah tabaraka wa ta'ala yace qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara min hawa ma batana wal isma wal baghy bi ghayril haqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana sai yace wa an taqulu allallahi ma la ta'lamuna kaga alƙaulu alallahi bi gairi ilmin Allah ya haɗa shi da shirka Ƙul ka ce inna ma harrama rabbiyal fawai kawai abinda ubangiji na ya haramta shine alfasha mun san alfasha ko ma zahara min hawa ma batana tabayyani da taboyi duk Allah ya haramta wal isma da sabon Allah kowane iri wal bagaya da zalunci kowane iri wa an tushriku billahi kuma Allah ya hana ku yi shirka da Allah malamin na zulbi sultana ga abinda Allah bai saukar da hujja ga hada shi da shi ba sai ya ce wa anta qulu alallahi ma la ta'lam kuma Allah ya haramta ku hada abinda ba ku da masaniya ku jingina ga Allah sai abu kaza halal ne ko abu kaza haram ne laifi ne don haka sai don an ka tambaye ka abin ka ce Allahu a'lam ina fatar kun ka hita in ya iya ce jahili hake sai me to shi ka saka zan jahili sannan cewa abu ban sani ba ko Allahu a'lam ba shi ya nuna kai jahili bane ko annabi an tambaya ce bai sani ba wannan shi a aqida ta ahlus sunna Allah ka shiryar da mu ya hika yanka ta tashi ka yanka ba daidai ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Mm.